الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na kitabu tauhid wanda littafi ne na babban malami a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alai wanda muke bin sharhin nan na fatuhul majid na al'allama al'imam abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin babi na biyu a wannan littafi babin da ke bayani game da falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai bayan shimfiɗa da malam yayi da ayoyin alkur'ani muna cikin hadithi na farko na ainihin wato shi wannan babi to muna gabar man shahida Allah ilaha illallah akan wannan muka yi karatu wajen darasi guda biyu ko guda uku diddan musanya ya kalmar shahada take kuma me ake nufi da man shahida Allah ilaha illallah ana nufin mutum ya furta kalmar shahada da baki kadai ta wadatar ko da bata je zuci ba ko da a aikinsa na yau da kullum babu abin da ke nuna yadda da ita kalmar la ilaha illallah to sai malam ya mana bayani daki-daki game da me ake nufi da kalmar shahada kuma me ake nufi da ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah jumla ce wadda take da ɓangarori guda biyu akwai ɓangaren korewa akwai kuma ɓangaren tabbatarwa mun ji a bayanan da muka ji daga malamai mun ji wannan jumla me ta kore kuma mun ji me ta tabbatar kuma iya imanin fatar baki baya amfanar mai shi matukar bai je zuci ba kuma gaɓoɓi ba su aikata ba wannan ya yi mun yi fatali da ainihin wato wata ƙungiya wadda take mai gurɓatacciyar aƙida wadda ita tana ganin babu matsala don kawai mutum ya furta kalmar shahada wannan yana iya mai da shi musulmi wanda a yake ana iya jininsa yana iya zama tsararre da sauran dukkan wasu ka'idoji da sharuɗan da aka ɗora wa musulmi wanda wannan kuma kuskure ne kuma aƙida ce wadda take mai matuƙar muni kuma mun kakkaranta abin da malamai suka ce game da haka da haka a darasin da za mu tashi a dai ƙarƙashin wannan hadisi mun karanta bayan man shahida Allah ilaha illallah to akwai kalmar wahadahu akwai kuma lafazin la sharika lahu wahadahu ƙarfafawa ne game da wato illallah la sharika lahu ƙarfafawa ne game da la ilaha ma'ana kowane ɓangare wahadahu sai ya koma yake ƙarfafar tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai la sharika lahu sai ta koma take tabbatar da kore bauta ga dukkan wani wanda ake bautatawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to anan ne ma ka karanta wata gaba da malai yake cewa fa ma ajhala ubadal qubur bi halihim kayi mamakin gagarumin jahilcin da ke damun masu bautar matattun da ke cikin kaburbura kayi mamakin halin masu bautar kaburbura yi mamakin girman irin katobara da kasassabar da suka afka cikinta domin ko mushirkan larabawa da ire-irensu ba su yi irin wannan wauta da mushirikai masu bautar kaburbura suke yi ba domin mushirikan larabawa sun yi musu ne game da la ilaha illallah lafzan wa ma'anan ba su yadda da wannan kalma ta la ilaha illallah ba a lafazi ba su yadda da abin da ta kunsa na ma'ana ba waɗannan mushirikan su kuma har da waɗanda muke tare da su ko muke rayuwa da su a irin waɗannan zamanin nuka namu za ka ga sun yadda da la ilaha illallahu a baki amma suna musu da kuma fada da ita amana to kaga su wayancan mushrikan larabawa sun gane me ake nufi da la ilaha illallah shi yasa da aka ce ku ce la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun da aka suka ce su ba su yarda ba falan ɗaya kawai suka ce ba za su karɓi wannan kalma ba dan ta ci karo da kudura-kuduransu ta ci karo da muradansu ta ci karo da aƙidunsu da abu allolin bautarsu amma mamakin su kuma na zamaninka da waɗannan zamaninka da muke ciki shine mutum a baki ya furta kalmar shahada amma a ma'ana ya ƙaryata kalmar shahada to kaga wannan akwai jahilcin kamar mala yana so ya nuna mana jahilcin na yanzu ya fi jahilcin wancan nada domin nada da suka gane ma'anarta sai suka ce ba za su yi ba su kuma na yanzu da hakan su ma suka yi sai su yi daidai da nada amma sai nada suka fi su kan gado me kan gado ba mu yadda da ma'anarta ba ba mu yadda da lafazinta ba su kuma na yanzu mun yadda da lafazin amma muna faɗa da ma'anarta kaga diddai kusan ba cinya ba kafar baya qala al muallif rahimahullah fatajidu ahadahum yaquluha kana iya samun daya daga cikin su yana fadin ta wa huwa ya'alahu ghayra Allah amma kuma yana bautatawa wani ba Allah ba wanda asalin kalmar da ya fahimci lafazin da ma'anar babu yanda za a yi ya dinga cewa la ilaha illallah a baki amma kuma a gaina bauta wa wani ba Allah ba rashin sanin ma'anarta iya lafazin kawai da ya rike wannan shi ya kai shi zuwa ga irin wannan jahilcin da ko mutanen jahiliya na lokacin annabi ba su yi haka ba kaga mutum musulmi a baki musulmi a suna amma aikin da yake yi aiki ne irin na mushrikai ka same shi yana faɗin la ilaha illallah da bakinsa wa huwa ya alahu ghairallah amma fa yana bauta wani ba Allah ba min anwa'il ibada daga nau'i cikin nau'o'in ibada da ake yi wa Allah ta'ala kal hubbi kamar kauna ko so kaga yana yi wa wani mahaluki kauna irin kaunar da babu wanda ya cancance ta sai Allah sai kaga ya ɗauki irin wannan kaunar ya ba wa wani abin halitta saboda yarda da ya yi da shi saboda ƙaunar da yake masa yake ganin babu yanda zai yi ya sauke wajibin ƙaunar da yake masa kamar yana ganin ba yanda zai ya burge wannan ko malaminsa ko shehinsa da yake ƙoƙarin ya nuna wa yana ƙaunarsa sai ya daidaita ƙaunarsa da ta Allah irin ƙaunar da yake wa Allah haka yake wa malaminsa haka yake wa shehinsa haka yake yi wa shugabansa haka yake yi wa jagoransa a kowane fage wata azim da girmamawa irin yadda yake girmama Allah haka wato yadda muminai suke girmama Allah ta'ala to haka za ka samu irin wannan shi ma yana girmama wani ba Allah ba wal khawfi haka tsoro war raja haka kauna wat tawakkuli da kuma dogara wad du'a da addu'a wa gairi zalika min anwa'il ibada da wani haka daga cikin nau'o'in ibada wanda ba a yi wa wani ibada sai Allah amma sai ka ɗauka ga ya ɗauki haƙƙin ibada ta Allah maɗaukakin sarki ya ba wa wani abin halitta kuma a lokaci guda yana la ilaha illallah wanda la ilaha illallah nan ya ce ba abun bauta sai Allah to me ya kai shi kabarin wani ya je yake roƙonsa yake roƙonsa arziki yake roƙonsa haihuwa yake roƙonsa kuɗi yake roƙonsa jari yake roƙonsa matsayi ko kujera ko mulki ko wani abu mai kama da haka amma fa zaka iya ganin sa da cisbaha kila cisbaha ta za ka ganta gwanin ban sha'awa ta sha kwalliya da ado yana cewa la ilaha illallah amma a aikace kuma aikin sa yana rushe la ilaha illallah to kaga su jahilan da abinda ba su yi ba kenan bal zada shirkuhum bal ma sunan irin wannan zamanin shirkar su ta ƙaru ala shirkil arabi akan doriya akan shirkan larabawa bi maratib da matakai ma da wato matakai matakai ma'ana su shirkar na yanzu ta ƙaru da martabobi doriya akan shirkan na da fa inna aktharahum domin da yawa daga cikin masu shirka a yau idza waqa'a fi shiddatin idan ɗaya daga cikin su ya fada cikin wani bala'i ya fada cikin kunci ya fada cikin talauci akhlasa du'a yakan tsarkake da yin tsantsar addu'a da gairillahi ta'ala ga wani Allah ta'ala da ya shiga uku maimakon mai tauhidi kaji yana ya Allah والله المستعان اللهم أجبني سكتنا يا حسين ويا علي ويا شيخ تجاني ويا جيلاني ذاك دنجا جن سيكا دنجا جن إرون وانا ما daidai lokacin da mai tauhidi in ya shiga irin wannan yanayin Allah yake kira shi kuma a irin wannan lokacin zaka je yana ta kama sunan wani ba Allah ba to kaga anan ma mushirkan zamanin nan sun bambanta da irin na da domin su na da in suka ga haza Allah suke kira ina fata an gane su na da da sun ga dugu-dugu al'amura sun rikirkice suna shiga jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa ta fuski jirgin ruwansu yana tambal-tambal zai kife mantawa suke da lata mantawa suke da kusa mantawa suke da manata mantawa suke da hubal dukkan wani wanda suke a bautawa ba Allah ba watsi suke da shi sai su dinga kiran Allah amma na yanzu da mutum ya shiga cikin tsanani ya shiga cikin kunci ya shiga cikin bala'i sai kaga yana tsantsanta addu'a ga wani ba Allah ba wa ya'taqiduna kai su fa aqidar su masu kiran wani ba Allah ba suna ganin annahu asra'u farajan kiran wani ba Allah ba ya fi saurin amsawa da fitar da mutum daga cikin damuwa fiye da Allah akwai shirka sama da wannan ka diga ganin in ka shiga bala'i kiran sunan wani ba Allah ba ya fi sauki kuma sai ka fita daga cikin bala'i fiye da ka kira sunan Allah kamar kenan shi kiran sunan Allah akwai nawa akwai jinkiri kafin Allah ya kawo ma dauki in ka kira wani shehi ko ka kira wani abin da kake kudurce cewa zai iya fitar da kai kana ganin ya fi sauri ya fi kusa da kai zai fi kawo ma dauki fiye da Allah shi yasa da mutum ya shiga cikin irin wannan yanayin saboda wannan akida da suke da ita maimakon ka ji mutum ya rude yana ta kiran jirgi yana nema ya fado daga sama ka ji mutum maimakon ya ringa kiran sunan Allah zai ka ji yana kiran wancan wanda yake ganin kamar kiransa zai fi kawo madaukin gaggawa fiye da Allah a lokaci guda fa kuma zaka ji yana la ilaha illallah ko kuma in ya sako za ka ganshi yana cewa la ilaha illallah yana cewa shi musulmi ne بخلاف حال المشركين الأولين سابان مشركان فرقو فإنهم يشركون سوسنا إسكنتي نيسي شركة سو في الرخاء إن أنا زون لافيا إن أنا تكون وداتا إن أنا تكون والولا أنا تكون نشادي babu wata matsala babu wani wata musiba ba wata annoba a to a lokacin suke shirka yadda suka ga dama su dinga yi wa Allah rashin kunya suna yin fitsara saboda sun suna cikin wadata mutum kalau yake ba inda yake masa ciwo mutum aljihunsa yana jin ba matsala a cikin akwai kuɗi ƙasa tana zaune lafiya ba wani rikici ba yaƙi ba komai sai kaga suna ta shirka wa amma fi shada'idi amma da sun shiga tsanance-tsanance talauci annoba rashin lafiya da sauran al'amura masu dugun zuma rayuwar dan adam da kafiran da da sun shiga wannan fa innahum yukhlisuna lillahi wahda so suna tsarkake roƙon Allah ne ga Allah shi kadai ba sa hada Allah da wani a wannan lokacin kama qala ta'ala Allah ta'ala ma ya bada wannan labarin yace fa idza rakibu fil fulki da sun ga sun hau jirgin ruwa mantawa suke da Yesu almasihu mantawa suke da Jesus mantawa suke da dukkan wani wanda suke kira ba Allah ba rakibu fil fulk yanzu kam sun hau jirgin ruwa sun san harkar jirgin ruwa akwai haɗe sun san ba ka da nutsuwa in ka shiga jirgin ruwa in ba haiwa kai ba da haka da sun hau jirgin ruwa da awullaha mukhlisina lahu dina sai su roki Allah su dinga kiran Allah suna masu tsarkake addini ga Allah addu'a Allah kadai zaka dinga jin suna kira falamma najjahum ila albarri Allah ya ce amma yayin da Allah ya tseratar da su zuwa tudu suka bar cikin ruwa idahum yushrikuna sai su koma ruwa sai ka gansu suna shirka kai baka sha ganin wanda za a ganshi a cikin bala'i amma maimakon kira Allah yana kiran wani ba to kaji su mushrikan da in suka shiga cikin wahala mantawa suke da duk wani abun bautar sun san ƙarya ne sai su koma zuwa ga Allah an fahimta ko wannan suratul ankabut kenan aya ta 65 fa bi hadha tabayyana anna mushriki ahli hadhihi al-azman da wannan aya ne da bayanin da ya gabata zaka gane mushrikan wannan zamani namu ajhalu billah sun fi jahiltar wane ne Allah wa bi tauhidihi sun fi jahiltar tauhidi da kadaita Allah min mushrikil arabi fiye da mushirkan larabawa wa man qablahum da waɗanda suka zo kafin mushirkan larabawa ka duba lamba ta ɗaya kasa fi qurratul uyun cikin littafin qurratul uyun qultu nace wa haula'il mutaakhiruna waɗannan mushirkan na ƙarshen zamani jahilu ma'anar ila sun ma jahilci ma'anar Allah wato sun jahilci ma'anar al-ilahu abin bauta sun jahilce ta wa ƙallabu haƙiƙatal ma'ana sun juya gaskiyar ma'anar al'ila ila ma'ana tauhidin rububiya sai suka mai da ita zuwa ga ma'anar tauhidin rububiya ma'ana tauhidin ubangijintaka wa huwa al-qudratu ala al-ikhtira shine kawai sun dauka Allah tauhidi yana nufin ka yadda Allah mai iko ne akan kirkira fa asbatu sai kaga sun tabbatar da ma na fat'u la ilaha illallah duk abin da la ilaha illallah ta tabbatar za ga su kuma sun kore shi mina shirki na shirka wa ankaru kuma za ka gansu suna inkari ma azbatatu da abin da la ilaha illallah ta tabbatar min ikhlasil ibadati lillah na tsarkake bauta ga Allah jahalan minhum wannan ba abin da ya kai su zuwa ga wannan face sun mutun jahilci da suke fama da shi an gane ko sun jahilci wace ce ma me ake nufi da la ilaha illallah kalmar al-ilahu sai suka dauka ka yadda Allah shine ya halicci sama shine yana da ikon ya kirkira halitta yana da ikon ya saukar da ruwan sama wannan tauhidin rububiyya ke amma a tauhidul ibada fa sai kaga sun fadi ba su da nauyi mutum ya yadda Allah ne ya halicci sama shike saukar da ruwan sama shike saukar da cuta shike yaye ta wannan hatta mushrikan larabawa duk sun yadda da wannan kamar yadda muka sha karantawa Allah ta'ala ya faɗa ko satin da ya wuce mun karanta wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sai yaquluna lillah wannan ba wani abu bane wanda yake zai zamanto zai mai da kai musulmi kadai domin in haka ne to da ba kafiri dan duk kafiran da sun yarda da wannan amma ina kizo yake saka shine karka kira sunan kowa sai Allah in ka shiga uku in kana neman agaji ba a kiran wani sai Allah ba a yin wa wani sujada ba a yi wa wani sallah ba a yin yanka da sunan wani ba a yin wato tsoron wani ba Allah ba ba a raja'i ga wani ba Allah ba ba a kauna irin kaunar da ake wa Allah a gwama Allah da wani a cikin wannan soyayya ba a yi wa Allah haka وقد قال الله تعالى kuma hakika Allah ta'ala ya ce fa'abudillaha mukhlisan lahuddin fa'abudillaha ka bauta wa Allah mukhlisan lahuddin kana mai tsantsanta addini gare shi in shi za ka bauta in kuntum iyahu ta'buduna ba in shi za ku bauta shi kadai to Allah zai karbi bautar ku amma bautar wani ba Allah ba ka hada da na Allah manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ana aghna shuraka an shirka Allah ta'ala ce ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya an shirki game da shirka ba a yi wa Allah shirka a cikin ibada man amila amalan ashraka ma'i ghaira taraktuhu wa shirka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi a cikin hadisi suratul zumar aya ta biyu qala muhyi qala muhyiddin an-nawawi الإمام النووي رحمه الله يتي اعلم كسن أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للي باب أمرني دا كيكاوا دا هنا برنا قد ضيئ ويتن زامن إمام النووي يتي أرغى أن توزر تدى أن ولاكن تدى باب أمرني دا كيكاوا دا هنا منكر من أزمان متداولة أزامن نكا masu tsawo walam ya buka fi hadhihi azman a zamanin su bai ce yanzu ya zama hatta a waɗannan zamanin nukan ba abin da yayi saura illa rusuma qalilatin jiddan sai dan burbushi kuma burbushin dan kadan sosai na abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dan babu amru bil ma'rufin da yafi kira mutane zuwa ga tauhidi babu nahyi anil munkarin da yake hana mutane shirka wannan shine amru bil ma'ruf na farko shine annahyu anil munkar na farko imamu nawawi yace an tozartar da wannan babi na kiran mutane zuwa ga alheri da kuma tsoratar da su ga barin sharri yace kuma wannan ya samo asali zamani mai tsawo har ma mun waye gari a waɗannan zamaninnukan namu sai dan burbushin umarni da kyakkyawa da hana munkari da za a gani dan kaɗan tun a zamanin su imamu nawawi to mu kuma yanzu ba akwai burbushin ma in dai har a zamanin su yana cewa babu abin da ya rage na amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar illa rusuma qalilatin jiddan wa huwa babun azimun tattare da cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar babi ne mai girman gaske bihi qiwamul amr kai al'amari ba zai tsaya ban babu amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hatta cikin gararin da al'umma ta shiga yanzu ai amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ne yayi karanci shine yayi rauni to ai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine mutane suke zama al'umma da shi da shine al'amari yake tsayuwa wa milakuhu kuma in ana so a mallaki al'amari to sai an tsaye da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a cikin al'umma wa idza kathura al khabath amma kaga idan kazanta ta yawa idan zunubai suka yawa aka wayi gari amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yayi kasa ta'adi da da katobara da ta'asa su ne suke cin suke suke daukaka to ammal iqabu saliha wa taliha wallahi Allah ya tashi aiko da hukuba za ta game mutumin kirki da mutumin banza ba ta ware in aka yi wa Allah irin wannan takakkiyar babu amru bil ma'ruf babu annahi anil munkar to abin da ke faruwa Allah zai danno da wani bala'i ba wanda zai fita da mai zuwa masallaci ya sallah da wanda ma yace ya ki ya sallah duk gaba ɗaya ba za ka za ka ba wanda za ka gani cikin nutsuwa ba wanda za ka gani shi yana jin daɗi da wanda yake kokarin ya kwatanta bin Allah da wanda da dan shaye-shaye da wanda baya shan ko taba da duk za ka gani yanzu halin da ake ciki ya ware wani ne banda wani an shafi kowa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar barin sa ai bala'i sabida Allah ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ai kwatankwacin ana ta'adi mutane ba su hana ko annabi ya ba mu misali ce kamar mutane ne suka hau jirgin ruwa sai zama jirgin ruwan akwai kasa akwai sama sai wasu suka samu kasa wasu suka samu sama ana tafiya a irin tekun nan wanda sai ai wata shida a ciki ana tafiya ana cikin tafiya kawai sai su na kasan in sun tashi bukatar ruwan sha da na amfani sai sun hau sama a can ruwan yake to sai suke ganin ya gasu akan teku kuma za su dinga wahalar sai sun hau bene na can saman su ana musu kallon hadarin kaji su ɗebo ruwa sannan su dawo su sha su yi wanka su yi amfani me zai hana su dan bula wani bangare na jirgin ruwa tunda su ne ma a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in na sama suka ce a to ku ne a ƙasa ba ruwan mu da Allah ya ruwa ya shigo jirgin ruwan nan ba a mutu hali man za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace in aka bari abinda zai kubutar da wannan jirgin ruwan maza sama suna jin labari su maza maza su sako su ce wallahi ba mu yarda ba dinga hawa saman nan kuna ɗebowa so kuke mu halaka in ku kuka ce a to ai mu muna can sama kamar yanda abin da yake faruwa mutum sai ga shi dai ƴaƴansa kimsassu ne suna zuwa makaranta ba su da matsala kullun suna gida wane ne waye waye mutu dan haka shi ba ruwansa gyaruwar dan makwabcinta sa da rashin gyaruwarsa duk ɗaya ne shi a wajensa ya manta da cewa bayan da za ya ɗansa ya zama abokinsa so ire-iren waɗannan abubuwan su suka sa ka gama wahala ka ci kwakwa ka ɗora yaron akan tarbiyya ka kashe kuɗi a makaranta ƙarshe sai an zo lokacin da ake ganin za a ci moriyarsa sai ya lalace saboda ba shi da abokai sai lalace to wannan ita ce illar rashin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da kaga wani ya shiga yi kokari ku tara masa ku hana shi in ku kowa yace a ba ruwana tunda ba dana bane ba na ciki yayana na duk ba sa cikin wannan fitina kan kake ganin haka to ka kiyaye ran da fitina za ta zo ta kewaye ka yanzu wannan musibar da ake ta fama na bandit nan da waye da waye a yanzu ba gashi ta zo ta zo nan malin fashi ba ina malin fashi ina da yi daga ka zo da yi ina gwarzo mutane ana ta gaya mu mutane suna ganin ai bai zo nan ba can ne wancan can kaza ne ko gari kaza ne ja'a kaza ne kana kallon abin kamar wasa so dole a tashi da addu'o'i ai tai wajibi ne amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ai kin yin sa bala'i kuma mun bala'in ya tashi karka dauka wai kai ba ruwanka ai ba da kai aka jangulo rigima ba kai ba ruwanka ai kai kullun kana masallaci mun bala'in ya ta kaji dai idan laifuffuka suka yawa idza kasura al-khabath ka'idar Allah in laifuffuka suka yawa abin da ke sa laifuffuka su yawa rashin masu kwafa rashin masu hanawa wai masu ta'adi suna da karfin hali suna da karfin hali suna da zuciya suna da dakiya kuma suna da jimiri amma mutanen kirki ne ba su da wannan wayannan sufofin mutanen kirki ba su da su ko a unguwa ka dauko gyara ba da yan watanni daga kwaram sai ka shiru ba a an gaci masu ta'adi ba gajiya dare da rana kullum suna nan suna taya za su ci gaba da barna su ci gaba da ta'adi su ci gaba da korar da wasu su ci gaba abin nan amma mutanen kirki da an yi dan wani dan dan dan team ko an yi wata yan kungiya ta unguwa ko ta layi da an dan kwana biyu uku shikenan sai ga wannan kai wallahi ni ba da lokacin zama mitin din nan wannan zai shikenan sai ga abun ya lalace sai ga mutane yan tsirari sun addabu mutane su kare da malamansu da jahilansu da matanku da ƴaƴanku duk kuna ciki kun fi su yawa kun fi su kaza kun fi su kaza in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna haka Allah ya ce in kuna jin zafi in an dake ku kuma ban an dake su ba suna jin zafi duk wanda ya yanke ka kaji zafi shi ma ba wai wani abu ba shi ma an ka yanke shi zafi zai ci to amma duk abubuwa sun zama yanda suka zama da haka in laifuka suka yawa to fa ammal iqabu salihah wa talihah wai ukuba za ta game as-saliha mutumin kirki wa saliha da kangararre wanda ba mutumin kirki ba wa qawluhu fi hadhihi al-azman fadin imam an-nawawi da yake cewa umarni da kyakkyawa da hana munkari yayi rauni sai dan burbushin sa a zamanin su ka san wanne ne zamanin nasu ya'ani al-qarn al-khamis wa sadis yana nufin tun fa karni na biyar da na shida karni na biyar da na shida yanzu kana karni na nawa na goma sha nawa wajen karni na kusan goma sha biyar tun ana karni na shida karni na biyar imamu nawa ya faɗi wannan maganar yanzu muna magana muna karni na goma sha hudu ko sha biyar wa idza kana kadhalika idan al'amarin haka yake fa madzannu bil qarnil ashir to me ya tsammanin kan haka wato malam shi kuma dan karni na goma ne ya ce to shi kuma ina ina ga an zo karni na goma kuma to mu kuma ina ga an zo karni na goma sha biyar da muke ciki yanzu wa ma ba'dahu da abin da zai biyo karni na goma wa qad istahkamat fihi al-gurba ayya ai lokacin bakuntar addini ta kankama ta yi tsanani jahiltar addini a wannan lokacin kuma sai dai abin da ta riga ta yi kamari shine istakamat wali shaykhina muhammad bin abd alwahhab rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi alkalima kalam badi' wadih lam yusbaq ila mithlihi falyuraja'a limasis alhajati ilayhi sai malai yake cewa al-sheikh muhammad bin abd alwahhab rahimahullahu ta'ala wajen tafsirin wannan kalma ta la ilaha illallah yana da wata magana mai ban ƙaye kuma bayyananniya wanda dai a irin wannan tattaunawa ba a samu wanda ya riga shi ba da haka wannan littafi zai yi fa'ida wannan magana ta sa koma dan ana cikin bukatarta wa qawluhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yanzu mun gama gama farko man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sai ce wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gaba ta biyu kenan sannan ya shaida lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ai wa shahida bidhalika ma'ana ya shaida kuma da haka wa huwa ma'tufun kalmar wa anna ko jumlar wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an yi adafinta ne alama qablahu akan jumlar da ta gabace ta ala niyyati tikraril amil da niyyar kai kuma ka zo sai ka maimaita al'amil din can man shahida Allah ilaha illallah to in ka zo nan sai ka sake maimaita wa man shahida anna muhammad shine amil din sai ka maimaita wa man shahida anna muhammadar rasulullah to sai aka ba sai an maimaita ma amil din ba kwakwalwarka za ta gane man shahida allah ilaha illallah gabar farko wa anna muhammadar rasulullah ita ce gaba ce wa ma'anar abd to an ce wa anna muhammadan abduhu annabi muhammad bawansa ne me ake nufi da abd huna a nan da aka ce wa anna muhammadan abduhu me ake nufi da abd al-mamluku abid ana nufin bawa mai bauta al-mamluk wanda aka mallake shi ba shi ya mallaki kansa ba aka mallake shi al-abid kuma ake bautar da shi ma'ana mai ibada mai bauta ai in baka gane ba annahu mamlukun lillah bawan nan da ake nufi ana nufin abin mallakar Allah bawa ne mallakar Allah wal ubudiyatul khassatu bauta tsantsa wasu ita ce sufarsa bai da wata sufa da ta wuce abdullahi bawan Allah da aka kalmar ubudiyya al khassa wannan annabi ba shi da wata sufa da yake da ita kuma yake so a sufanta shi fiye da ita kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce alaysa Allahu bikafin abda yanzu ashe Allah bai ishi bawansa ba ai bawansa alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah bai ishi bawansa ba suratul zumar aya ta 36 fa'ala maratibal abd daga cikin mafi kololuwa cikin darajojin al'abdu bawa al'ubudiyatul khasa bauta ta musamman keɓantacciya wato cikin darajojin da al'abdu yake da su to daraja ta ƙolu ƙola a ce wannan abdun kuma bawa ne mai bauta ga Allah wannan an gama kai shi ƙololuwar darajarsa kenan war risalatu da kuma manzanci ai ka gama yaban annabi ka kure shin ka ce abdullahi wa rasul shi fa ba Allah bane ba kuma dan takarar zama Allah bane shi abdu amma kuma abdun ba ga magari ba bawa ne rasulullah kuma manzon Allah shi jakada ne na Allah da haka a cikin bayin ma shi na musamman ne yana cikin ajin tubarkalla a cikin bayin shine rasulullah fannabiyu annabi muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi shine mafi cikar halitta fi hataini sifataini asharifataini cikin waɗannan sufofi maɗaukaka guda biyu har a naɗa ƙasa ba a samu wanda ya cika waɗannan sufofin ba irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdu ai har yanzu ba a samu abdu ba irin manzon Allah har yanzu ba a samu rasulu ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma rububiyatu amma bangaren ubangijintaka wal ilahiyatu da allantaka fahuma kaga waɗannan guda biyun haqqullahi ta'ala wannan haƙƙin Allah ta'ala ne ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da haƙƙi a wannan gurin ka gane wannan ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi da haƙƙi a wannan bangare la yushariku shi yasa a wannan haƙƙin na Allah na rububiyya da ilahiyya to wannan la yusharikuhu fi shay'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wane mutum wai babu wanda ya isa ya zama ɗan takara da Allah a wannan babin komai kusancinsa da Allah a matsayinsa na mala'ika ko da ku annabi ne wanda aka aiko babu wani mala'ika da ya taɓa yin musharaka ya yadda zai shiga gonar Allah ya zama ya siffantu da rububiya ko uluhiyya ba a samu babu wani annabi cikin annabawa da yake da wani ɓangare na uluhiyya ko rububiya babu ba ma sa shiga wannan ba huruminsu ba ne ba sa shiga wannan gona ta Allah ce subhanahu wa ta'ala amma ga wani kazali wani kyadi malam ka gan shi malam ba ma'ana ta ko'ina jahilci ya baibaye shi ta ko'ina wai ce shi Allah ne ka gan shi jahil ka gan shi waiwon shi Allah ne ya ci ya sha in an jima ya shiga ban ɗaki ya nishi ya yi juyan bakin mai kuma ya fito ya zazzara ido kuma an samu wasu kidahumai malam sun gamsu shi Allah ne ya yi rashin lafiya ya yi talauci ya yi cuta ya mutu kuma duk a matsayin Allah duk maganar da Allah ya cikin ƙur'ani hayyul la ya mutu ga wani nan ya mutu ba shi ba amma ana cewa yana nan bai mutu ba yana nan hayan za rai saboda damsul basira ce ka san wa man qaddara Allah wa halahu an gane wannan karatun ko wanda aka abu ne Allah karka wahalar da ku wa qawluhu abduhu wa rasuluhu fadin sa da yace abduhu wa rasuluhu bawan sa ne kuma manzon sa ne ata bihatayn sifatain kaga sai yazo da waɗannan sifofi guda biyu wa jama'ahuma ya kuma tattare su guri guda me yasa aka kawo abduhu kuma wa rasuluhu guri guda dab'al lil ifra saboda tunkuɗe masu wuce iyaka wattafrid da kuma masu sauna da sanda game da haƙƙin manzon Allah kun gane ma'ana al-ifra game da masu wuce gona da iri wattafrid da masu yi wa manzon Allah jafa'i masu yin baya-baya wajen ba wa manzon Allah haƙƙinsa wannan kalma an kace abdul duk wanda zai yaba annabi sallallahu alaihi wasallama in ya daga shi daga matsayin abdu manzon Allah ne zai fara yin bara'a da shi yabo na karshe da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle kan ka fitar da shi daga matsayin abdu bawa ne na Allah sannan kar ka yi wa manzon Allah jafa'i ka dinga bashi matsayi irin na gama garin mutane fararen hulina ka tabbatar da manzon Allah bayan shi abdu ne kuma rasulullah kana rage wannan matsayin kana yabo ka rage masa matsayi na manzo Allah ka zama cikin masu at-tafrid to shi yasa wa'annan sufofi guda biyu abduhu wa rasuluhu an hade su guri guda dan su yi fada da bangarori guda biyu akwai masu yin guluwi game da annabawa da manzanni akwai kuma masu rena annabawa da manzanni da rage matsayi da darajojin annabawa da manzanni fa inna kathiran mimman yad'i annahu min ummati domin zaka ga da yawa daga cikin wanda yana da awar shi ba yana cikin al'ummar annabi afrada amma ya wuce iyaka bil guluwi wajen yin guluwi wuce iyaka kaulan a maganganunsa wa fi'ilan da kuma aikinsa duk wanda ya ɗaukaka matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shi matsayin Allah ya yi kuma ya daina ganin cewa yana da'awar shi yana cikin al'ummar annabi annabi zai kalle shi ranar tashin alkiyama har ma kallo irin na jin kai ko na rahama kada ya taba tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya burge shi ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan da'awa ta ɗaukaka matsayin annabi daga matsayin annabi manzo zuwa ga matsayi na allantaka to idan har annabi duk da matsayinsa ba a yi ba ba za a yi ba har a naɗa ƙasa ba a samu wata uwa da ta haifi irinsa ba sallallahu alaihi wasallam shi ma bai cancanci matsayi na Allah ba sai wani mutum na zamaninka an san shi an san iyayensa an san kakanninsu an san ƙauyensu shi kuma kawai sai ya zo a allantar da shi kuma ya yadda kuma ya samu magoya baya banda dai Allah ta'ala ce wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida wa farrada bi tarki mutaba'ati ko ka same shi yana yin sakaci da barin bin manzon Allah amma fa ya ce shi yana cikin al'ummar annabi amma ya fi kowa da ja da baya wajen koyi da annabi ya fi kowa wajen fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban an tashi da'awa ta baki shi ma yana cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'ummarsa wa atamada ala al-ara'i al-mukhalifati lima ja'a bihi amma za ga kacokar rayuwarsa ya dogara ne akan wasu ra'ayoyi da suka saba da abinda manzon Allah ya zo da shi wa ta'assafa kuma yakan yi zalunci fi tawili akhbarihi wajen fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahkamihi da hukunce hukuncensa bi sarfiha ta hanyar karkatar da hadisan annabi amma dunuliha daga abin da suke nunawa na hujja wasadifa ko wasadifi anil inqiyat kuma zaka same shi yana karkacewa ga barin miƙa wuya laha ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'abtirahiha duk da tattaunawa da malamai suka yi da fito da ma'anar waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna shahadata anna muhammadan abduhu wa rasul domin shaidawa cewa annabi muhammad bawan Allah ne manzansa ne in ka faɗi wannan kalma ta tattazil imana bihi farko ka sani da ka ce ka yadda annabi muhammad manzan Allah ne to ka rataya wa kanka wasu nauye-nauye na farko al'imana bihi ya zama maka wajibi ba ka da zaɓi kai imani da shi na biyu wata tsika hufi ma akbara ka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk labarin da ya bayar ko kwakwalwarka ta kama ko bata kama ba hadisi ya tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda kawai na uku wada'atahu fi ma amara ka zama kana yi wa manzan Allah biyayya cikin abin da ya bada umarni. Na hudu, walintiha'a amma anhu zajara, ka zama kafi kowa janyewa da baya-baya da hannuwa daga abin da duk manzan Allah ya tsawatar. Na biyar, wa an yu'azzama amruhu wa nahayu, wa an yu'azzima amruhu wa nahayu. kuma mutum ya zamanto yana girmama umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma girmama haninsa na shida wala yuqaddima alaihi qawlu ahadin ka'inan man kana baya yadda maganar wani kowa ne ne shi ta sha gaban ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in baka yi waɗannan ba ƙarya kake ko ka ce ka yi ta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'awa ce kawai ita kuma da'awa kowa ma yana yi da'awa ba ba claiming ba kowa zai iya zuwa ya ce ni ma masoyin annabi ne wancan shi ma zai iya faɗa wannan da'awa ce amma a aikace ana gane mai kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar imani da shi gaskata shi cikin abin da ya bada labari yi masa biyayya cikin abin da ya bada umarni hannuwa daga abin da ya tsawatar girmama umarninsa da haninsa kar ka gabatar da maganar wani kowane ne shi akan ta manzon Allah da'u kulla qaulin inda qauli muhammadin kyale magana kowa in aka ce manzon Allah ya ce shine kawai magana wa ma sahha anhu min hadithin fadil bihi da hadithin da aka ce ya inganta daga manzon Allah ka dauke shi kai addini da shi haka alfaza zai gaya maka an gane ko da haka ko maganar waye ta ci karo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada a kasa kamar wannan dokar alakaka idan ta Najeriya da aka kakaba wa mutane ita an ce duk wanda duk wata doka da ta ci karo da constitution wai ta faɗi kasa to a wajen musulmi duk magana da ta ci karo da alkur'ani ta ci karo da sunna ta faɗi kasa ba sauran girma ga wanda ya faɗe ta ba sau ballantana har a ga girman magana ta sa magana ta ta ci karo da ta manzon Allah to Allah ya bashi hakuri ba za a bi shi amma da zarar ka ji akwai wanda maganarsa za ka fifita ta akan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to an samu matsala a imanin ka cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne an samu matsala ina fata an gane a koma lamba ta daya qala fi qurratul uyun wa alla tu'arada bi qawli ahadin wai kada wa Allah tu'arida bi qawli ahadi wai kada zancen ka yadda zancen wani ya ma ci karo da na manzon Allah kar ma ka yi mu'arada da maganar wani akan ta manzon Allah ba a yin fito na fito ko mu'arada da maganar wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa ya faɗa to shikenan malam wane shi kuma ya faɗa shehi ya faɗa shek wane ustaz wane dakta wane profeso wane ya faɗa magana ta ci karo da hadisi a watsan mata kayan sa a rike hadisi wayannan manyan malaman mazhabobin duk sun faɗa ka ta imamu malik da muke takamakon mazhabin sa haka ce idan sahal hadisi fa huwa mazhabi sai da hadisi ya inganta da shine mazhaba ta babu sauran maganar malikiya malikiya ta ci karo da hadisi a aje malikiya ba malikiya Allah ya aiko mana ba manzo Allah Allah ya aiko mana sallallahu alaihi wa sallam la'anna ghayrahu saboda duk wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shi sa ba wanda ake wa makauniyar biyayya sai manzan Allah cewa akai ka bi shi idan ka ribe babu rami ba gargada ba kwana a hanyar manzan Allah tak zuwa aljanna ke da aka bi shi rufe ai ana dan bude ido ne an ana tafiya dan ka a fada rami hanyar manzan Allah ba rami hanyar manzo Allah ba kwazazzabo hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwane-kwane sak miƙe take amma duk wanda zaka bi ba manzo Allah buɗe idan ka tara inda tocilar ma ƙara in ya danna cikin rami kai ka buɗe wa rami in an zo kwazazzabo ka ce to fa an zo kwazazzabo ala gafata malam ya za a yi a danna kwazazzabo ka ce a ala gafata ai dama na biyo ka ne don kan mu shiga kwanan sabo ya kuma za ka danna da kwanan sabo wanda ka bi shi ka bi shi ne don ya sada ka da manzo Allah sai kuma mutum kaga zai waske da kai ya hada ka da wani zai hada ka da iblis a kaga ba ya ka sake shi ba shi aka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada aka ce wa in tudiku hutatadu haka ana shi sa mai lahallari ya ce wa yas'al ulama wa yaqtadiya bilmuttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai ya dinga tambayar malamai ya kuma dinga koyi a cikin malaman ya ga waye yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi zaka yi ba shi kake bi ba bin manzon Allah kake ta hanyarsa shi yasa da an zo wata gaba kaga son zuciya da sarri ya shigo su sake shi ka kama manzon Allah ko ka gane wannan karatun in ka gane Allah ya ce mu ka لا يجوز عليه الخطأ domin waninsa li'anna ghayrahu yajuzu alayhi al-khata domin duk wanda ba manzon Allah ba ya halatta ya kuskure ba ma'asumi sai manzon Allah ka gane wannan karatu ba ma'asumi sai manzon Allah ba ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami na da malamin ka shehi na da shehun ka za su iya daidai za su iya kuskure inda suka yi daidai sun dace da manzan Allah a bisu inda suka yi kuskure sun saba manzan Allah a sake su abu manzan Allah me laifi a cikin wannan wannabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kad asamahu Allah ta'ala tabbas babu kokonto babu ta babu Allah ya tsare shi wa amarana kuma Allah ya umarce mu bi da'atihi da yi masa da'a wa ta'assibihi da koyi da shi wata wa'adana Allah ya ja kunnanmu ala tarki da'ati akan kin yi wa manzon Allah biyayya bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin bai dace ba da mu bai dace ba ga mu'min wala mu'minatin ko mu'mina wa ma kana li muminin wala muminatin wai ba halin mumini bane ko mumina idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa ya zartar da wani al'amari ya ba da wani umarni an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim wai ya kasance mutum yana da wani zaɓin yayi ko kai yayi cikin umarninsu sai Allah ya ce wa man ya'sillah duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba manzan Allah faqad dhalla dhalalan mubina wannan ya bata kuma batan a bayyane yake sakin manzan Allah ka kama wani ya bata ne wannan a fili Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu suratul ahzab aya ta 36 al-aya wa qala Allah ta'ala ya kuma cewa fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim Allah ta'ala ce waɗanda suke saba wa umarnin manzan Allah si hattara fa su guji an tusibahum fitina kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su saba wa manzon Allah bala'i yake jawo saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kawo musiba tana kawo talauci tana kawo dukkan wasu abubuwa na rashin walwala da jin daɗi dan annabi sallallahu Allah ta'ala ya ce saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam fitina za ta afka wa mutane azaba mai radadi Allah ta'ala ce za ta iya samun mutane sanadiyar saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul nur aya ta 63 qala al-imam Muhammad rahimahullah imam Muhammad rahimahullah ta'ala yake ta atadari mal fitna wai ka san me ake nufi da fitna an tusibahum fitnatun dinnan ai ashirku imam Muhammad yace shirka ake nufi ma'ana in ku ji tsoron saba manzon Allah shi saba wa manzon Allah zai jawo fitina wace fitina shirka shi yasa ba yanda za a yi mutum ya yi fada da mai tauhidi sai ya yi fada da sunna ka kula da kyau dole sai ya yi fada da sunna saboda ai rashin bin sunnar shi ke kawo shirka imam muhammad ya ce fitina shine shirka la'allahu idza radda ba'du qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fa yahlik la'allahu domin akwai yiwuwar idharud da ba'du qawli idan aka yi raddi ga wata magana cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam an ya fi kalbi shay wanda ya wannan wani abu zai iya darsuwa zai iya afkuwa a cikin zuciyarsa min zaigi na karkacewa ba ya halika sai kuma ya zo ya halaka wa qad waqa'a tafridu fil mutaba'ati wa tarkiha wa taqdimi aqwali man yajuzu alaihim al khata ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa qad waqa'at tafridu lalle sakaci ya afku fil mutaba'a game da yi wa manzon Allah biyayya wa tarkiha kai da ma yin watsi da yi wa manzon Allah biyayya wannan ya riga ya afku wa taqdimi aqwali man yajuzu alaihim al khata da kuma gabatar da maganganun waɗanda za su iya yin kuskure ala ƙaulihi akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru la siyama min min ulama musamman daga malamai kama la ya khaba kamar yadda wannan ba koyayyen abu bane haka malami ya samu zalla ya karkace ya saba wa maganar manzon Allah sai ka ajiye maganar sa sai ka kama ta annabi sallallahu alaihi wasallam wal waqi'un al yawma wa qablahu khilaf dhalika fallahu al musta'an mun samu gurin tsayawa ko yace wal waqi'u al yawma abinda ke faruwa a yau kenan wa qablahu da ma kafin wannan lokacin na yau khilafa zalika sabanin abin da muka ji ne na girmama manzon Allah imani da shi gaskata labarinsa yi masa biyayya hanuwa da abin da ya tsawatar girmama umarninsa da haninsa kar a gabatar da wani abu akan wata magana akan tasa to kusan a yau abin da ke faruwa sabanin wannan magana ce Allahul musta'an Allah ya taimake mu inda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh